والصلاة والسلام على خير خلق الله سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا ومولانا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ولا يشرك بالكون لأما وأما حق العباد فإذا أول لأن لم يكن لوكتي أولنا لنا تجمع تجمع ولا تجمع ma'ana hijirar da ya halitta shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma cikin wata na goma a hijira miladiya ta annabi isa alaihi salam muna roƙo Allah kuma kuma mata ka yafe mana Allah muna jaddada godiyar mu gare ka muna neman taimakonka muna neman tsari a gare ka daga shahararri shahararri kawo mu bayan Allah mu ji tsoron Allah wannan gudbar mu ta yau ta kunshi abin da ya shafi tiyawa malam ya yi bayanai abin da ya shafi shakka da sauran wasu abubuwa mu sani duk wani aikin da Allah ya ɗora wa ɗan adam wannan ranar alannan ne za ka samu haɗa mu gaba ɗaya don ka gane amfanin aikin da kai a duniya in ka samu natija a nan ne za ka samu sakamakon ka idan kuma babu natija a nan ne za ka ga abin da za a saka maka da shi saboda haka mu yi kokari yayin da Allah albarkace mu da ita lallai mu yi kokari mu ga mun ci riba na rayuwar mu ta duniya kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku na bauchi ma'ana abubuwa guda biyar kafin biyar daga ciki ka ribaci rayuwar ka kafin mutuwar ka ciko ka ribaci samartaka ka kafin tsohon ka saboda haka ka duba Allah mai girma da daukaka da saninsa da kaddararsa ya halicci annabi adam yake gaya wa mala'iku zai sanya shi kalima a bayan kasa lokacin da ya faɗi wannan mala'iku sun faɗi wasu abubuwa ashe a lokacin ma an halicci shaitan dalilin halittar annabi adam da Allah halicci annabi adam kaga ya ce zai sa shi kalima a bayan kasa amma sai ya sa shi cikin aljanna lokacin da shi da matarsa sai ke nuna masa dalilin halittar annabi adam shi shaitan ya girman kai ga Allah yayi ya kide umarnin Allah a dalilin haka Allah ya tsine masa ya fitar da shi daga cikin aljanna wannan abun shaitan bai nemi a wai a yafe masa ko da ba sai ne ya Allah jinkirta masa kada ya mutu har zuwa tashi alƙiyama a wannan lokacin Allah ya ce masa ya je wannan abun da ya roƙa an bashi me a gabansa to tun da adaniyan azalatin annabi Adam aka fitar da shi to zai san yadda yayi yake gaya wa Allah ya ce kaga ina rantsuwa da girmanka wannan zan zan tsaya a hanyarka ba za ka samu wanda za su maka biyayya a cikin bayanka ba sai yan kaɗan yake toshewa yake ce zai toshe da ɓangaren dama da hagu da gaba da baya ko ta ina abin da za ka da alheri ke ɗan zai zuwa tsaya abun tsoro da abun da kai duk lokacin Allah da kansa ke gaya wa annabi Adam yace wannan makiyinka ne kai da matarka saboda haka ku zauna a cikin aljanna komai ku ci ku sha mole amma ban da wani itaciya guda ɗaya to suna nan shedan da ya ga haka sai ya raba sai da ya ya sa su suka ci wannan itaciyar daga cin itaciyar ka gani sai ni'imar da suke a jiki sai ta tafi ma'ana daga cin itaciyar suka ɗanɗana kawai daga ci shi kenan sai tufan da ke jikinsu sai ya tsire suka zama tsirara babu me ya kawo haka saba umarnin Allah ya tsire har yanzu in dai za ku saba wa Allah to nima ko za ta kauce in kuma ka kana saba wa Allah nima tana tafiya wallahi in da na ga kai ta lalale saboda haka mutum tsoron Allah anan Allah ke gawa annabi Adam makin ka ne makin matarka kada ku yarda ya fitar da ku ne wannan aljanna ku je ma'ana ku samu wahala da rashin rashin ƙarfi amma shaidan sai da raba da zama da annabi Adam ya fito da Allah ya bani ya fito da shi suka dawo duniya aka fitar da shi shaidan din da annabi Adam su aka dauko da su abin da nake so mu lura Allah da kansa ke nuna mana yace ya ku dan Adam kada ku yarda shaidan ya fitine ku ya fitinar da ku kamar yadda fitini ba ban ka fitar da shi daga cikin aljanna kuma Allah da kansa sai inna shaydana لكم عدو فتتبعوا عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب الجحيم والله شيطان yana nan a zaje a tsaye duk wani abin da zaka da alkhairi ta bangaren ilimi Allah baka to sai ya shiga ya farma ciki ya ga ya zaba da kai sai dai in dukiya ce haka in mulki Allah ya baka kai ko talauci Allah ya jarabe ka sai shaitan ba zai baka ba da ya rinka cewa kai ka rufo mutane duniya ne saboda haka mutu tsoron Allah wannan abubuwa irin wannan al'amura shi ne Allah ya turo ya saukar da mu kaza ya kawo kuma manzanni don su mana gargaɗi abinda za mu duba a kan al'ummar da aka yi ba wa al'umma mai daraja irin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa shi ne wanda ya fi daraja ya fi sauran a wajen Allah mai gaba da daukaka kuma mun kasance kan muna ummasa ai ya ga babu alkhairi ne wannan kuma ya tabbatar mana da bakinsa mai gaskiya a wajen kasawa ya ce mafiya yawa a gidan aljanna a ummasa sannan ta annabi Musa da sauransu don ya ce a duniyar kyawa inda wani annabin mutum ɗaya ba shi wani ko bai yi mutum biyu ba wani bai yi mutum uku ba wani goma haka kuma ka duba annabi ba wa'azi ne ke ka ɗari tara da hamsin wannan duka da hawa yake to bayan Allah mu duba wa Allah wannan na taɓa wannan ne saboda irin hatsarin da muke fuskanta a halin da muke ciki da kuma aikin da ke gaban mu duk abin da ake gaya mana wallahi kamar yadda ka ga ranar juma'a nan akwai ranar da mutuwar ka za ta zo ta ɗauke ka kamar duniyar nan ka je ka kwanta a banzaki ka zauna iya shekarun da Allah ya zo sai da inda kiyamar ta tashi to ranar ne za ka tashi sai Allah mai girma da ɗaukaka ke gawa da sabalata ya ka tunatar da su ranar da roman shayyar zuba ranar da za mu tafiyar da dutse duk wani dutsen da ka sani duk wani tudun da ka sani duk wani ice a ranar Allah zai kaɗe shi za a narkar da dutsen dutsen da kansa ka yana tashi da kansa yana zazzage a zama kuka Allah sai za a bar ƙasar ƙa'ar sassama la tara fiha iwaja wala anta ba tudu ba gangare to wannan Allah ke tura ta mana rannan kuma a bayan kaza an tafiyar da komai duniya na a bayan mansura kura abin da take a mun shekarwa wata al'arwa ya ce za ka ga wannan kasa ɗin nan daga gani wacce kuke za ka ake aikace aikace a kanta bayan da ta kai zahira ta zai ta ala ya ce ba komai a kanta babu wani babu wani dutse ko wani dutse wani dutse wani duk babu Allah ya daidaita za a yi hukunci tsakanin bayi وهجرنا عملنا كلام وحاول قبائل حديثة كل الأجل آدم عليه السلام حاولوا أكشن الدنيا قبائل حاولوا كل أول نوين يمومنين ذكاثرين هو اللي لا أتعلم أبو نوين الله تبارك وتعالى بقوة شيء فلم يقدم بدام بقوة من ذكاثرين وأريدوا أدلوا له وجمع أنتم مسافر أي سمسم قوة الأمة ذاك كانت وتيرون كل أمة جاسية kullum wani tana a ila ta ko gani ka za ka ga mutane sun fara a gaban mahalici kuma a wannan lokacin kowa kowace um al'umma tana tare da annabawan za su zo su shaida a kansu bayan Allah wannan ranar kuma wannan abu lokacin da muka fito aka yi sahu da kuma kowace al'umma wa yaqulu wa yaqalu da aka wa wannan al'umma duk mutanen duniya tun daga farko zuwa yanzu Allah ya hakika kun zo mana kamar yadda muka hadisai ku farko kuka je duniya daidai kun zo nan yanzu ku fatan kuratan kowa babu kakanni da za ka sa duk abin da ka samu ka bar shi a duniya kuma babu rigar da za ka sa lobar da aka yanke ma an bai makaranta babu abin da kake da shi sai aikin da ka aikata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace in ka duba bayan in ka duba malika da dama daga ayyuka da ake ka duba da banka da malika da hannu muna na ayyuka da aka kara kai ba gaban da kuma sai da hannu kana da mana san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ku ne ne daga shiga wannan jahannama daidai da fara ko da daidai da fara ko da da ina bayan Allah wannan rana wallahi tana kai da fara mazan mu da matan mu duka wannan Allah mu yanki da su wannan Allah Allah sai cewa da kafirai kuna tsammani ba za ba za a tashe ku ba kuna cewa babu kiyama babu hisabi ba za a saka muku ba wallahi ko kai da kai rannan za ka gaji Allah ya ba ba kowa ne da su mu'mine ne kwarai za a ba su littafin da hannun da Allah ka sani da kafirai da munafikai za a ba su littafin su a hannun su na abu wani sai an gulmar hannunsa ta baya a murtaka da bashi littafin amma hakan ma sai ya ce lafuta cika da ba ba ki cika ne halaka an yi sudaniya bayan Allah bai zuwa wa Allah wannan ranar wallahi yana da nan ya lage sai ya kawar da tunaninmu duk halin da muke kuma duk yadda ka fushi Allah wallahi na ta jarabawa idan Allah ya isa wani ka fara jin wani abu kai to wallahi ka fara hanyar shekar hasada da girman kai shi ya fitar da shekar da wata rama ya zama jirin tunani bayan Allah mu jera sa a wani kokari a wannan lokacin kafirai sun ga littafin sai su ce ya kansu menene wannan littafin karamin aiki da babba mai bane ba wallahi duk aiki da kai duniya ta ba ta ta ta wanda zai ka ta ba ta ta ba bayan da mu tsoro mu haɗa kanmu soyayya mu yi zama irin na mutunci mu yi koyi da magabatan mu wallahi ku je mu tsaye ku bi da zaki juna wannan ba da ke wallahi ta kuma duk sharri ne ne kafiran su ce menene ga wannan littafi bai bar abu ba kuma ko kalani harara da kai wa wani ka wani abubuwa duk abin da ka zaɓe ce ba za a Allah ba ne ba ka ɗan saka mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya tsiya kai wani na ɗan uwansa gida ko kuma na ko na ko wani abu inda ka ci wannan iyaka ka ci wannan wurin to an ce to lokacin da za a tsada da ganin hasan da ka ɗora a kan ayyukan amma sai daga mutane mutum yana bin daɗin wasu kuma ga ma ba abin da ke ko ka ga mutum gashi malami ne yana bayani amma abubuwa duk kawai a baki ne ko ka ga mutum gashi Allah ba shi mulki ga amana da aka dora masa amma ta ne wallahi mu tsoro Allah amanoni da Allah zan masa ne kan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an dukkan mun na masu wallahi ma za a tambaye mu akan shi wannan wanda an ga da bata kai da dukiya kai da dukiya Allah ka ba mu tsoron da kike da mu. Bayan Allah mu tsoron ka shi ne mafita Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ina da tsuwa da wanda rai ya yi hannunsa shi ne Allah mai jima da ɗaukaka. Abin da nake so mu gane nan duk wani abin da zaka yi a yi a darsa da ya ya kauka. Ya ce ya faɗa da ke kofar hatta su ta bayan gida kai kashi Annabi sai ya ce ma da ke kashi. Sai Allah ka ba ka ɓata lokacin ka da duk wani abu banza abun wofi kullum an ja maka sunna kana saurin kai gaskiya ɗaya take ku duba ne abin da malai ba ne duk abin da ya faru nan duk wanda gaskiya kanta wallahi Allah bai baka ba don Allah ce wani yace Allah ya tsaka maka da duk wanda ya tsaka wannan Allah Allah zai samu zai ba ni mafita to wallahi mun da sunna za mu tsaya gaban Allah mu wallahi duk abin da aka tsaka masa Allah wallahi saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya shugaba to ranar kiyama in dai ka shiga wani ko na gidanka ne sai an zo da kai sai ka yi adalci a gidan ka fara ka samu gida to yanzu wannan halin da muke a rayuwar muke yaushe ne za mu samu gida in dai ba ka da kuma Allah ba kullum sai ka yi Allah muke kaiwa mun bar kuma dokokin Allah bayan Allah mu ji tsoron Allah kar mu zama musulmi muna kai cika masallaci ba mu aika musulmi samarin mu abun takaici yanzu ka samu wayansu babu wani abubuwa kwanan muke gawo ina ina da wani wasu samari a cikin ɗaki ɗaya yake ce masu ku gaya mun waɗanda aka yi masu albishir sahabbai guda goma da aljanna amma ban da guda hudu nan aka ce su faɗi guda ɗaya wallahi da su ba da aka cire guda hudu yanzu irin waɗannan matasan kuma duk ba wanda bai haɗa shekara goma ta jami'an mu ne fa suna da irin wannan abu duk kwallon ta toshe daga sanda sunan ɗan kwallo sai mawaƙa sai wani ya kawai kuma sauraron kiran nan yana zaddage masu imani yana ƙara kiran da munafici sai ka da da uban da kafa uban sa baya ganin karancin sa uba shi ma ya aiki ya manta da abu haƙin da Allah ɗora maka ba ka lura kana ta zaɓin da ga mutane ga ka kai inda kake ga ga ɗan musulmi na ce na ce sai sa ce sa ce wanda kuma yau za ka ɗauki mutum dukkan amana ma ya gagara sai ci amana ka wallahi dole ne mu dawo mu yi iya da za mu danganta da ƴaƴanmu wannan shi ne mafita idan mun yi abun ya gagare mu to wannan dama haka Allah ya tsara sunna ce ta Allah don ku duba ne an ce annabi an gama amma ka duba Allah da kansa ce matan ma annabawa guda matan annabi Nuhu da annabi Nuhu da ɗan da ce duk ɗan wuta ne zamantakewar su da mazaje su a fara da komai ma duba annabi da bawan Allah kalilin Allah ne shi kada Allah ta al'umma duba ma'ajinsa da Allah duba da yin halitta duk halittu ba su nisa lokacin da babansa zai rasu yake biya masa ya ce la ilaha illallah yayyai har Allah da kansa yake karɓi na da aka yi walakin da Allah ya yi masa ashe in ka kana musulmi ka gode wa Allah ka take ba kan kana kadin ji ba ina ruwa da ina ka fishi ba ka ta kiyama ka ga ka ga fita ka taka halin dama wallahi ma ni ji tsoron Allah haddatawa kowa ya ji tsoron Allah duk yadda ka ga Allah ba ta jarabawa ce in kana toshe da kuɗi kai talaka to kai in ma an jannata ka ne wani kai in an baka kuɗin ka bi masu kuɗin iya wani kuma in ba ba shi dukiyar ba matsaloli za a samu saboda ka Allah ne ya ce shi kan abu ya san abin da ya dace da mu wallahi ko ma mu yi addini mu sau da kawa mu yi kokari mu fito ko su iya iya mu wanda shi ne zaman lafiyar mu tun da kaji Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan abubuwa to Allah faɗa mana yana faɗa mu samu shi sannan malam ya ce saboda irin wayannan gani rayuwar duniya muke son abubuwa kudu biyar mu manta da biyar muka sanya soyayya halitta muka manta da mahalicci yanzu ka tashi sai ka zo kana ta cewa wani da rayuwa ka manta da Allah idan ka koma kan Allah sai Allah ya sanya sai a baka abu yace kuma ka tuna Allah shi za ka koma ka roƙe shi shi ne zai baka mutu sannan ce kuna son mahimman kuna son halitta kun manta da halittu halittu sannan kuna son ma'ana duniya kun manta da lahira kuna son ku yi gine-gine ka gyara gida ka ɗin ka manta da lahira duk ginin da kai duk gyaran da kai in ba an ce kai kai ba kai abin yadda shi ka ta dace kuma ka ji daɗin wannan don annabi sallallahu alaihi wasallam ka bada ka nuna ma ni'imar da Allah ya maka wannan babu godiya ce da amma kana da kuɗi ka kara ɗaya garin nan duk aka ba don tsabar tsiya kai baka ci ba kai baka sha ba baka fita haƙin Allah ba iyalanka ba su ji daɗi ba fadin da duniya su duniya ta kota ba amma in dai kana da shi to a ga kana da shi a gane a gidanka kuma ka san ka wadatar da yayanka duk haƙin da Allah ya ɗora maka kai kuma Allah din ta maka yayi ne don ya jarabe ka ka san Allah ne dora maka kun da wanda a baka wallahi Allah bai so ba abin da ake ba Allah mu tsoro Allah san da yake cewa muna son mu kada dukiya mun manta da sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yake Allah ce wallahi ba za mu bar duniya kiyama ba kowanne ya san da yake kana mu zuwa rayuwar ta da take san ta dukiya da ta tara aikin da ta kowanne ya jarraba da kana dukiya san a jikin da san ta bayan Allah mun manta kamar ba za mu mutu ba kullum ana ta mana wa'azi ana ta tsaya mana sai muna sha'awar wasu muna ta kaza kaza ba kun da za ka samu tabbaci ka zama ka ji da wannan sai a duniya da yawa to haka Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu ji tsoron Allah wala ibadar mu da ne kuma a cikin wannan abubuwa shi yasa sai ku kaga ya gina abin da zai zama a cikin ba kana da kai ba kai shari'a ta fara ma iya mun da da Allah kai da hadin da Allah kai talaka ne kowane ne da abin Allah ta fara kuna jin abin da kuna tara abin da za ka yi ba in ka tara din to ka bi yadda dokar Allah kuna burin da abin duk yadda kai burin ba za ka samu burin ka ba za ka samu shi ba muna roƙon Allah mai girma da baka Allah ka samu cikin ya Allah ka raba mu da shirin cikin Allah ka ɗauka musulmi ya Allah kada ka kama mu da abin da ba wa cikin Allah ma ya zaka sa mu cikin wa duk da shirka da sunna da kana da kana akwai sako da kake da alamar da akwai mutane da ala principal da cikin su sabuwa akwai certificate da ɗalibai ina tunda sun yi wani ya ce yana nan ya kira mu da Allah kowanne ya san ɗansa ya gama ya je ya kama masa kuma tun da zai je ya kafa ya ce abin ya masu yawa ko da Allah ka taimake mu sannan a ƙarshe kamar na abu a ƙarin gaba akwai magana da ake yi wajen tsaye da wala zan yi wani abu ne Allah ya sani an ce akwai wani ne wani ba da wani ne wani wani wani abu ne wani wani mijinsu yau wato za a fara gobe ɗan zuwa kwana goma za a yi wani magani ɗan da da da akwai kuma yara yan mata wanda su shekara daga sha hudu zuwa shida daga she- shekara tara zuwa sha sha hudu Sankaran- sankaran mahaifa. na mahaifa Yan mata kansa nono.
yawa akwai yansa nono da sankaran mahaifa duk an yi bayani a ciki saboda haka a yi kokari ita ba a gane ko wani mace tana da ita sai ta samu shekaru mai yawa abin da ya nuna saboda haka duk abin da za ka ka dogara da Allah ba abin da zai sami ka sai abin da ya sha Allah Allah ma ya sa ka musulmi ba duk da shi